الله والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة الزبير وأبو بيت بن جرح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قلوب الأقداي فريد الدهري على الإداكي حاتم الأكميني أبو إسحاق على جبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من آل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا لانتهائها يا إهمة الشيخ هدري لنا بحر المحضر والتألف بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إننا نسألك بأحمدا وسيدا وفاتحا ومحمدا وسيدا حق قدرهم جدار لازم يا شيء كذيش نسألك بسر هذه الاسم المباركة أن تنقنا من كل فتن وشر بجاه نبيك المصطفى wala mashudi sallallahu alaihi wasallam yau muna zama na ɗari da saba'in da ɗaya za mu yi magana kan jawahirul ƙalibi sab'atun in jawahirul ƙalibi sab'atun kenan a ɗauki zuciya da take kashi bakwai kashi bakwai jauharinta to a zuciyar na yadda take kashi bakwai na farko za mu zuba yadda take misali ma ubari'u nafsiya inna nafsa lamarata bisoyi illa ma rahim rabi nafsul amara halata al'insanu hinu min ad-dar lam yakushana mazkura لا أقسم بيوم القيامة نك الفي ولا أقسم بالنفس اللوامة كذا كان نفس نفركه سي النفس اللوامة وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحاء فإن الجنة هي لمأوى يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجي إلى ربك رادية نفس رادية نفس المرضية سي إن في ذلك لذكر لذكرى لمن كان له قلب أو يلقى سمو أو سمعه شهيده idan ka duba ƙura'ani ya yi kira sunan nafsu ƙalbu so shida amma kowanne kujeranta daban ne a ƙalbu ne so bakwai kowace kujeranta daban ne to yanzu za mu yi bayani kaɗan yadda take shiga ko'ina ومما عمله علينا رضي الله عنه شوت جاني الله ساكا مسنا الخيري cikin abin da ya bayyana mana min hidzi wa lafzi a cikin yadda ya haddado lafazin da ya fada fi majalisin wahidin a majalisi guda daya wannan su abin da ya ce jawahirul qalbi sabatun jauhari na zuciya kashi bakwai ne wal qalbu fihi shi kuma zuciya a cikin jawahirun din sab'atu hazainun yana da taska guda bakwai ne eh jawahirul qalbi ga gani jauhari na qalb na zuciya guda bakwai ne wal qalbu fihi sab'atu hazainin shi kuma zuciyar yana da taska guda bakwai kullu hazinatan kowane taska mahallun guri ne lijauharatin min jawahirar samati kowane an aji shi a guri daban-daban ne kowane gurinsa daban-daban faljawaratul ula jawaran farko shine jawharatul zikri shi duk wani waliyin Allah na fara da zikiri da zikiri yake fara da zikirin keta kowane abu eh da zikirin yake keta kowane abu jawharan zikiri ne wa jawharatul sani na biyu jawharatul shauki abinda zai zo maka shauki shauki zai zo maka bayan zikiri o jawaratu salisa shi kuma jawara na uku jawaratul muhabbati lillahi wal ishki jawhara ce wato jawhari ne na soyayya ga Allah kuma da son Allah soyayyan Allah da son Allah wal jawharatu rabi'a jawhara na hudu wanda ke ciki jawhartu sir shine jawhara na sirri shi sirri shi yana da wani irin abu ba la yudrak wa huwa gaibun shi kuma gaibi ne min guyu billahi ta'ala daga cikin gaibi na Allah la tudruk mahiyatu ba a sani ne asalinsa wala tu'urar ba ba a saninsa wa jawharatul hamisa jawhari na biyar jawharatul ruhi shine jawhari na ruhu wa jawharatul sadisa jawhari na shida jawharatul ma'rifatu shine jawhari na ma'rifa wa jawharatul sabi'a jawhari na bakwai jawharatul faqri shine jauhari na bukatuwa jauhari na bukatuwa kaga in ka duba sai kaga ashe ga zikiri ga shauki ga muhabba wal ishq ga sirri ga ga sirri ga ruhi ga ma'rifa ga faqaru wannan da haka abu guda bakwai ne yake jini to za mu zo shauti ne zai buɗa ma kowanne yaya abin yake shi sa da zikiri yake farawa da zikiri yake isa bidaya ba albidayatu huwan nihayatu bidaya ita ce nihaya ita ce farawa kuma ita ce karewa bidayatu albidatu hiya nihayatu shine man narat bidayatu hasunat nihayatu wanda farkon farkon tafiyarsa ne yi haske to ƙarshensa kuma zai kyau Allah ya mana aljauharatul ula jawhara na farko na zuciya shine jawhar ta zikri ambatan Allah ala bi zikrillah tadamainal qulub idan fatat fi qalbi fi qalbi abdin idan aka budawa zuciyan ba ya kunu abadan zai zama har abada munfaridan an wujudi makaɗaici ne daga samuwansa ka gani la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka tafi akan la ilaha illallah za ka sa infiradi gaibun an shuri za ka rasa da kanka kuma ga'iban an shuri za ka rasa da kanka wai sama inda salikina to a nan ana ambatan shonin salikai zuhulan an lakawa ne ka kauce ka bar kowa sai Allah kawai shine zuhuli tuntuɓen ƙwaƙwalwa ma mace tuntuɓe an lakawa ne ba wani abin da ka kalla a cikin tafiyanka saboda la ilaha illallah kalma ce ta korewa nafayi guda biyu ne la ilaha illa allahu la ilaha illa allahu la ilaha illa allahu kaga yana tare ka ne mai da kai munfariyar anno judihi ka kadaita ka tsarkake Ubangiji daga ambaton Allah kan haka. To, wannan ya zama zuhuri an al'akawa ne, ya zama ya kau da kai gabarin Allah, waɗu ma'aniyatun ƙalbi bizikirallah. zuciya ta nan kuma da matala ne, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ana hada baki ko kai kai kadai za ka ji ka daina ganin wani abu ba abin da kake so ba abin da kake ji ba abin da kake sha'awa Allah ne kawai kaga ala bi zikrillah sadamain alqalb kenan shine matakin farko wa jawharat tsani jawhara na biyu jawharat shauqi lillahi shine jawhara na ashauqu ilallahi shauƙo ilallahi ya da kai ka samu Allah shauƙi wahuwa an ya kuna al'abdu ba ya kasance abdul fi shauƙi wal ishtiyaq ya fara da shauƙi da bege ya lokacin da ke samusa illahi idan laifin mota za ka gabawa yana neman mutuwa fi kulle nafsin a kowane numfashinsa li hararatul ishtiyaqi saboda harara na ishtiyaqi bege mushta'ilatun fi wanda yake kunnuwa kunnuwa begen yana kunnuwa a cikin zuciyarsa wa jawharatus salisa jawhara na uku jawharatus yakunu al-abdu bawa zai kasance abadan sai ga ya fi son wannan ya halaka wannan yarda na Ubangijin fiye da duk wani sha'awar da zai yi a duniya. Wa jawhara turabiya, jawhara na hudu shine jawhara sir shine jawhara na sirrin Ubangiji, wuhu gaibun, shi kuma gaibi ne, yin goyi billahi. daga gaibobin Allah la turaf nahiyatu wa la tudrak ba sanin me asalinsa balle a riske shi baya yiwa wa hukumuhu hukuncin bawa Allah bawan Allah a wannan gurin an ya kuna al'abdu shine an ya kuna al'abdu bawa ya kasance fi kulli halin a kowane hali la ya taharraku illa lillah baya motsi sai dan Allah duk motsinsa zai kasance Allah ne baya yin wani abu wanda yake akasi Allah ne wala yaskunu illa lillahi baya zama sai dan Allah wala ya kaufi shay'un min al-mukhalafati shar'an baya abkuwa cikin wani abu na saba wa shari aslan sab ko me zai faru shine can da ka ji shi ibrahim yake yake magana ya ce إذا سار خير الناس سرت وراه وإن هل يوم فالبعيد فالبعيد فالمسير بعيد da kuma irin wannan abayat ɗin wanda suke ishara laisa fi shari'a jayiza ba za ka sami ne cikin wani abu in na aikata shi wani shari'a ba ta yi da shi ba ba za ka sami cikin wani abu wani shari'a ba ta yi da shi ba aikata wannan shi ne likamali ɗaharati saboda tsarkinsa saboda cikin tsarkinsa ne duk abubuwa da zai za ka ga kamar mutum yana magana akan a wani abu amma yana ishara ne zuwa ga yadda Allah yake kuma yana magana ne a tuhaddisu bi ni'matillahi shukran wa jawharatul hamisati jawhara na biyar jawharatul ruh shine jawhara na ruhu wawa shi ruhi jawarinsa an yukashifa bi haƙiƙatiya shi na yi wa mutum mukashafa na haƙiƙata yadda take wa mahiyatuwa da asalinta kashfan haƙiƙiyan kashfi na haƙiƙa hissiyan na hissi haisu la ya fa'alaihi min jamaliya inda ba wani abin da zai buya gare shi na daga jamalansa wata sila da rabuwarsa shazan wala fazan ko kankane ko babba wurudul islahi na zuwan islahi sukuran wajen da yake maye wa sahawan da wajen da yake watsakewa wa mahakan da gudun da yake shafewa ga sukuru sahu mahakan martaba uku kenan yawa wa jawharatus sarisa jawharatus shida jawharatul ma'rifa shine jawhara ta ma'rifa sanin Allah wa hiya tankinul abd shine ya ya ba wa yake saman tamakuni min min alfi'li wajen aiki bain alhaqiqati rububiyya wal ubudiyya bai tsakanin hakika na rububiya da tsakanin hakika na ubudiya wa marifata kulla hakikatin da kuma sanin kowane hakika bi jami a hakaniya daga dukkan hukuncin da biya ta da abin da aka hukunta da wala waziniha da lawazin da ke tare da shi wai hadartu sabiya shine hadaran nan na bakwai albaƙa'u shine hadaran baƙa'u wasawu shine wanzuwa da buduwa shine sawu wa jawaratu sabiya jawarata bakwai wa hiya jawaratu alfaqru lillahi shine alfaqru lillahi mutum ya zama fakiri lillahi faqru lillahi fakirun ilallahi matsayi ne ba ba faɗa ba ne ina mutum ya ce faƙirun ilallahi ne shi to ba faɗan baki ba ne kujera ce sani don a yi ƙoƙari a kai in an kai to an samu abin da ake bukata Allah faƙarun ilallahi kenan izan fatat idan aka bude fil abdi cikin bawa ya shaɗu iftikari zai shaida wajen bukatunsu illai zuwa ga Allah dauka zama ba ka yi da baba ba na ya shaɗu iftikari zai shaida wajen bukatunsu zuwa ga Allah wa ildarari da bukatu iftikari ildarari ilai fi kullum nafsin min amfashi cikin kowane numfashi daga cikin numfashinsa fala ya zajuhu ana haza tamkini babu abin da ya tsorata da shi daga wannan samun tamkini na wurudi kulla haɗarin da gangaren kowane halaka min abdadi fagari nan daga kishiyar rashinsa wa man makana min hajji jawharati duk wanda ya samu zama a cikin wannan jauharan na bakwai sara a ganin halikin layi ya zamo ya wadatu a ganin halikin layi ya zamo mawadaci a wajen Allah an kulle shi duk wani abin da ba Allah ba shi gina ya fagaru ya samu biya haisu ta gunda Allah ya bali bijemil haliki ba zai damu da duk wani halitta ba duk wani halitta ba ruwan shi da shi a habuhu an ba goduhu sun so shi ko sun ƙi shi kaga ya shiga babin la ya hafi laumatu la'imin kenan amma ƙabalu alaihi am adabaru anu halitta sun kusance shi ne ko sun jiya masa ba likamali ginahu billahi ta'ala saboda cikin wadatuwansa ga Allah. Famman makana min haji jawara, duk wanda ya samu zama a wannan aminan minis salabi, to ya zamo ya kubuta Allah ba zai masalbu ba, Allah karka mana. Fi hadarar laƙi su bana wata'ala, hadarar Ubangiji. Inta ma'amulahu yana daga cikin abin da shehu tijjani ya rubuta gare mu radilanu wa haza wannan ne hayatu salikina shine abin da ake nema azo jawahirul qalbi sab'atun yadda abubuwan ke gudana yadda zuciya take tafiya kenan kowace ga gurin take Allah ya amfana da mu Allah ka ja mu ka kai mu ka ɗauke mana duk abubuwan da kake ɗaukewa min babil inayati bisri ahmad wa bisri fatihu ba wa bisri muhammad na wa bisri saidan saidana maulana rasulullah haka kadar yi dal lazim wasu na tambaye shi wata jani radiyallahu ta'ala an haƙiƙatin zikri to a can kaga da zikirin ya fara ko yawa jauhar zikiri ala bi zikirin layi ta dama yana alƙulubu sai muka duwani wani duniya na farawa da zikiri shine bidaya shine nihaya da shi yake farawa da shi yake karewa shine manzo Allah yake cewa man asha ala shay'in mata alaihi wanda ya rayu akan abu zai mutu akan abu man asha ala shayin mata alaihi wannan yana daga taimakon da Allah mana yan dariƙa yan dariƙa masu dariƙa na duniya ga baki da yawanci suna cikowa da kalmar shahada saboda asha ala zalikal shayin wa matu alaihi eh saboda kome yanzu ka zama mayin kuɗi ina ka fito kudi kasuwa kudi gida kudi komi ka tashi a kansa to al'insani ya mutu alai e, wannan kuma mun sha gani a yi accident e, in an yi accident ana sa mutane a take ana zuwa kansu sai ka ji mutum yana fadan wani matarsa shi ne damunsa wani kuma zai mutu ne amma ɗansa yake kira wani budurwarsa wani kudinsa wani haka almaru ya mutu alama a hashalai wannan an yi mana aiki ko don wannan ya isa a gaya mana ko don wannan ya kamata mai godiya shi yau tijjani ko don wannan a yi tarbiyyar mutum da zikiri ka kai da zikiri kun ka tashi zikiri don na mutum da ake ke cewa mutanen biliyan nawa ne suka mutu a ɗarikan tijjaniya biliyan nawa biliyan nawa wanda suka mutu a ɗarikan tijjaniya kuma duk da kalmar shahada na magana wayar da shigar da mutane dubu saba'in aljanna a a cikin ajiyu wannan shashanci ne da hauka da gil menene rashin da inda aka sa kai Allah ke a tsaya wajen Allah a fahimci abin da ake nufi kuma shi daɗin Allah shi ba zuga shi ke ba mallaka ce in ka zuga shi zai ɗauki zuganka ya imalu ne fasiyar Allah amalakun wa rasulu wal mu'minu imalu ne ku yi aiki Allah ya ga aikin manzo Allah ya ga aikin mu'minin sa ga aikin shikenan ai maka stamping ka ci amma baka yi ba faru sai ce Allahu akbar subhana man la yansa wa laysa lahu wa laysa lahu waladun tsarki ya tabbata ga wanda baya mantuwa kuma ba shi da wani ne ya zo ya buga mar kofa cewa ne ne sai ce sharif kudubun ya ce sharif kudubun ya ce sharifi ne kuma kudubi ne sai shautu jani ya ce allahu akbar subhana malan yasa walaisa lahu waladun eh darki ya tabbata ga wannan ba mantuwa kun ba shi da ba shi da da eh ce in gadara yana yi misali a matsayin shi jikan manzala ne ya zo yi haka to ya ce da Allah yana da da sai ka je mai ginin ginin kai ka fita zai shiga eh kuma bayan da za ka yi tun da ba na babu ba na baban ka bane Allah ke yi hakikatun zikiri hakikan zikiri fajabar jalawanin bai kauli shoti ne amsa hakikatun zikiri hakikan zikiri shine adana martabati shine mafi kankanta a cikin martaban an yansa madunahu shine kamanci duk wani abin da ba Allah ba shine hakikan zikiri kamanci duk wani abin da ba Allah wa alahu shi kuma mafi daukakan zikiri hi ala maratibin shine mafi daukakan martaba na islamun abin da ke gini islam shine zuhuri wa ala maratibul islami mafi ɗaukakan martaban islami an iya shada nafsau ainihin zalika wujudi lokacin da kake la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha to ɗaukansa zuwunin da za ka kauda komi za ka ga la ilaha illa ana zai shigo dan farko la ilaha illallahu ne allahu la ilaha illa huwa huwa la ilaha illallahu la ilaha illa ana ka gani haka dai haka innani ana allahu la ilaha illa ana fabudni wa aqimus salata li dhikra to islami kenan an ya shada nafsu ainihin zalikal wujudi sai ga babu abin da kake gani wannan yana zuwa ne a mahallin da ba ƙwarza ne lahazatan babu wani abu a jikinka wanda kake tunanin wani abu don ka ƙare Allah gaba kiɗe babu abin da kake gani sai Allah to in ka samu wannan shine alal maratib islam وهما برعنوا shine ake fada bisaki wal mahaki ka riga ka shafe ka goge eh ba ka ganin wani abu balle a yi ma tunanin wai kana da ka kalle ba iltifat ba iltifat mahalli ne mai wuya mahalli ne mai wuya amma ka shiga kana ganewa ai da yawa idan mutum kamar mu a zikirinmu muna la ilaha illallah la ilaha illallah ai fadan la ilaha illallah ba iri ɗaya ba ne ɗaya muke fada amma maratib din mutanen ba ɗaya ba ne ɗaya ne ake fada amma martaban mutanen ba iri ɗaya ba ne don wani yana fada yana wayoyi wani kuma yana fada ba wayoyi to a cikin wannan an kaɗo Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah a cikin Allahu Allahu zikir fardi shi kuma nan da nan mutane suke diraki so zaka ga mutum bai ma san inda yake ba wani zaka ga shiru ko ke haka to wani sai an taba shi tukuna ya dawo wannan a duk wajen wuri ne mu an sani wanda bai sani ba baya ciki ba wai don ba wai don in ba ka samu ba kawai ka shiru kawai yawa amma wanda suke ko da yan wuyuyi dinmu ne ko wanda da su zauna a wannan dayar su yi wannan zikirin samu sai samu tafawuti na maratib yadda kowa in yi kira Allah yadda wanda yake ji da bambanci da yadda wanda yake ji don komi a cikin zuciyarka ba ka duba duniya ba ka duba lahira lagayar wa lagayariyat babu duniya babu lahira a cikin kiran Allah da kake zuciyar ce kawai take karbuwa to ita kanta zuciyar a mantar da ita komai illallah shine a saƙo wal mahaƙo waƙiƙatul islami awwalu zulun an lakawa ne farkon haƙiƙan islam shine farkonsa shine ka kau da dukkan wani kaunu wahum abarun an bisukuri shine ake ce an yi maye an yi maye an sha maye wasu tsakiyarsa fana'un an lakawa ne ka gani ko farkonsa zuhulun an lakawa ne tsakiyarsa fana'un an lakawa ne ma ilimi fanayi kana sane da an kana san da fanayin da kai wa alahu mafi ɗaukakarsa fana'u an lakawa ne ka ƙare daga kaunu shine fana'u an fanayi wa fi fanayi fana fanayi ka gani wofi fanayi fana fanayi wofi fanayi wajattu anta da Allah ya sa masu rawan kai sun haƙura sun saurari abin da ke da su ɗin zauna lafiya lau sakatal jahilu da jahili ya shiru lasaliman nasu da mutane sun kubuta sai aka yi gaggawa kowa ya zama malami abinda baka san shi ba ka tunkare shi kuma kana neman karyata shi kuma kai ba hanyar ka bane abin wannan Allah yake yi na'am wufanayin an fanayi shine fanayi daga karewarsa wa martabatul uliya minhu shine martaba madaukaki a cikinsa an ya shada na sau ya kalli kansa aina zalika laujudi shine samu wa huma baro annabi saki wal maqi shine shibrani yake cewa wala yasayyura al quddus bil aini ba ganin ubangiji da ido wala yasayyura al quddus bil aini innama abin da ke faruwa bi ainihin lama ana kallon ubangiji ne da idon makanta idon makanta biyayin lama wasaƙi walmaƙi waɗansu kaga wannan shine ake magana shine islam wala yasiru al-quddus bil aini innama bi aini al-ama wasaqi wal mahqi wadans short shegu gibra jilani shawab abul qadr jilani shi kuma yake cewa wala yasiru al-quddus illa bi aini ba ganin ubangiji sai da idon ubangiji ba ganin ubangiji sai da idon ubangiji kaga in ka koma sai tsallan abin da aka fasaranta maka ba ka gane ba sai mai daga cikin hadisan manzala man adali waliyan faƙada zantu وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما ابترته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواحي الحرية حتى, حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي كنت بصره to ashe ganin ashe da idan Allah Allah yake gani ana kallon komi ne biyani biyani Allah yake ibarata ne ibarori ne guda biyu waƙiƙatar saƙi wal mahaƙi haƙiƙan saƙo da mahaƙo ibarata ne mutaradifa ne ibarori ne guda biyu wanda suke sun samu taradifi wahuma fana'ul abdi bilkulliyati shine bawa ya ƙare bilkulliyati da gabaɗinsa ƙala ibn farida ibn farid da na fada cikin abayatinsa ومنذ أثار اسمي وهمت وهمت في وجودي فلن تؤثر بكوني حقيقة ومنذ أفا تلوكة ذاك الشافي رسمي سنانا وهمت نينقرا وهمت في وجودي na yi neman samuwa cikin samuwa na falamtu usar biya kauni sai na neme ni na rasa hakikati na nema hakikata ban same ta ba wakala gairu wasu sun fada hayyar tun fi amri ubangiji na ka gigita ni cikin al'amari na musgibtu anni tun da na ɓace gabari na hatta haɗabta ni har kai magana din fi sirri a cikin sirri na man anta ka ce waye ne hayyarta ne ka gigita ne fi amri cikin al'amari na musgibtu anni tun da na fako gabari na hata ɗabta ne har ka yi mun magana fi sirri a cikin sirri na man anta ka ce waye ne kultu sai na ce anta kai ne ne رأيت ربي بعين قلبي وقلت لا شك أنت أنت شنو معنى رأيت ربي بعين قلبي ناغا أبنجينا بعين قلبي بعد إدو بعد إدونا بعين قلبي دا إدو زوجنا فقلت لا شك sai na ce masa la shakka anta anta kai ne kai kai ne kai to abubuwan da ake neman a fahimta in an zuba karatu irin wayannan ba kowane abu ne in ka ji ba ka san shi ka ci dole sai ka san shi a yi haƙuri a yi haƙuri abin da aka rassa mashi wanda malamin da suka sani sun san shi kuma suka kawo an ana magana wata rana a cikin hali na fanayi sai da tuna shahar da lautala na ta zo wajen sai na maulana hawa habibina rasulullah sai ta ce wa manzala assalamu alaika ya rasulallah sai ce manil muhadai wa yake magana sai ce aishatu ne sai ce wa mala aishatu wace ce aisha ya ce binatu siddiq ya ce wa masu siddiqu waye siddiqu ana halin fanaye ne to irin wayannan abubuwan da suke ake fita da shi a gane shi fanayi ko ka da ko kaki kaki din Allah akwai shi yadda za a fito da shi ne baka sani ba ai fanayi ne yasa falama ra'aynahu faƙad na aidehunna وقلنا هاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم mutum ne ya sa ya tsasa yana datsewa amma bai sani ba me ya sa yana datsewa nan bai sani ba da hannunsa yana da falamma ra'ainahu falamma ra'ainahunna akbar faqadda naydihunna sai matan suna sare hannayensu kada kada fa ugunna hasha lillahi sarki adaba daga Allah ma haza bashara wannan ba mutum bane ina haza illa malakun me sunan shi ko mutum ya da koyin mutu sannan yadda za ka yadda ko ka yadda ko kar ka yadda ko ka mutu bayan ka mutu a haifi wani imratun ludin wa imratun fir'auna kana ta ta ta abdaini min abadina fana ta homa abinda Allah yi magana a Aisha bintu mazahim an yi mata ɗauri irin tankila abinda fir'aunan zil autadi ɗaurin da fir'auna yake yana ɗaure mutum ne wannan hannun ya ɗaure wancan sai a tsaga ka gida biyu daranka daranka ke tsaga mutum gida biyu shine watu da ke sai Allah a cikin wannan azabin da ake ma Asiya sai ce rabbi ibni li inda kalbaita fil jannati wa najjini min al fir'auna wa amali ana mata wannan azama tana tana dariya wannan me komi rashin hankalinka bana yi ne ita ake ma azaban amma an ɗauke rabbi ibini li inda kalbaita fi jannati wa najjini min fir'auna wa amali to ina zo an yi magana sai mutum yana nan zuli tun tuben kwakwalwarsa ta doke shi bai san ma yadda ake kuma mutum ya ta cewa babu babu na gani magana cewa ya kama sa ƙurani ko hadisi a kama ka alƙurani ko hadisi ka san ƙuranin ko hadisin malamanmu sun ba da fatawa digon baki na digon ba digon ba duk mutumin da ba zai iya fitar da mazahibul araba a cikin digon ba ba ba malami ba ne ɗan daudu ne sharani ya kawo digon ba inda ba za ka fitar da ilimai na dukkan ikhtilafin da aka samu sahaban manzo Allah da mazahibul arba digon ba in ba za ka iya ba to kai dan daudu ne ba namiji ne ba magananka to shine za ka zo dan baka san abu ba komi ka ce kana dawa آه من يهدى إلى فهم إلى كم يا خوجر الله يكي متاني نهلك دا متاني إيه الله يكي انت ما أمله لنا يا ابن الشوت يعني فدا منا كنا يمنا إملاي إنسان رضي الله عنه وما ما أمله علينا ينا دا كتكين ابن الشوت يعني منا إملاي fi mahabbatul khalqi lillahi soyayyan Allah mahabbatul khalqi soyayyan halitta lillahi ga Allah wannan shine rabi'atul adawiyya ta shigo ta ce Allah kuma gaskiya ne ko ko ko da iya ganewa gaskiya ne suka ce Allah mafiya yawa fa suna bauta maka ne saboda tsoron wuta karkasa su ko kuma dan ƙaunan aljanna. E, mafiya yawa munafakai ne rabi ta kira rabi ta ladawiya ta ce mafiya yawa halittanka munafakai ne mafiya yawa kuma gaskiya ne yanzu ga wayannan nan banda munafunci akan manzala an an an fadawa annabi kalma amma haduwanci malaman sunna sun karbe shi wannan ba munafunci bane munafunci ne munafunci ne a fili wannan kuma annabi aka kuma duk duniyan ba abu kamar annabi dama hadafin a raunana annabin kar a ɗauke shi fi kowa a baki an yarda ya fi kowa amma a aiwace ba haka ba ne ba haka ba ne wannan ai akwai abin kunya ma a yi haka a zuwa ce ana nema a ƙwaci mutum da shari'a wanda in hukunci ya kama mutum Allah bai yi da ka ji tausayinsa ba ba ya da ba sai ga sunan su ne a gaba an zo kuma ya gwale su ya tsitsi ne musu da Allah ya isa ya fara dan goyo ne wanda ya wa manzala kuka zo kuka yi mar ya sake tsine muku to abin da yake faruwa wallahi irin wayannan aksari inda za a fito da wani abu na ibada a rana a kada gangan jimalan abokina malamin sur ya ce da mala'ika zai fito na aljanna da mala'ikan wuta ce Allah ya rufe wutansa daga yau wanda zai zama dan wuta wani ya fale kenan zai kara yin rawan da bai yi ba da shangen da bai yi ba da duk a wannan lokacin za yi to abin da yake faruwa kullum ya abudu na ka hau fanare yawancin mutane suna bauta maka ne saboda tsoron kar a sa su a huta yawanci kuma suna bauta maka dan kana da aljanna dan a sa su aljanna amma rabia ta ce wa ana la'abtagi bihubbi badila ba na bauta maka don tsoron kar asa ne a wuta ba na bauta maka don ƙaunan asa ne a aljanna ni ina maka uhubbu ka hubbai ne hubbal hawa uhubbun li annaka ahlul lizaka na san ka ne so biyu so na na wani kaina da kuma son kai ka cancantar soka kaga ashe ana tafiya ne akan son manzo Allah shine son Allah shine son manzo Allah shine to ma fatul khaliq illa subhanahu wataala qala rajulan shawjani ce mahabbatul khaliq lillahi subhanahu wataala son Allah wanda Allah ya wa mutane a larabati a ƙasa ne ya kasu kashi hudu ne alƙasimul awali na farko mahabatu mulisabi gaskiya ne wani yana bauta Allah ne don a bashi lada matakan ba za a bashi lada a shiga da shi aljanna ba to in ya sani zai tawaye kawai ce zai tun da aikin banza zai yi to ba zai wa Allah ba wa qism sani na biyu ma batun li'alaihi suna son Allah ne li'alaihi wa ni'amaihi saboda ni'iman da Allah zai musu ni'ma والقسم الثالث نوكو مهبة لما هم عليه من الكمال والجمال su kuma suna san Allah ne saboda suna ganin Allah da kamala da jamala wa qism rabi na hudu mahabbatun lizatil aliya suna san Allah ne dan Allah suna san Allah dan Allah wa alta kafta ka suka shi uku ne a kashe hudu ne amma mahabbatum lissawabi ka so Allah don a baka lada fa malumatu sananne ne wa kazalika mahabbatun li'alaihi ka so Allah don Allah ya baka mata a aljanna ko mata ko kudi duk wannan sananne wa hatani wayannan mahabbatani soyan liyamatul mumini muminai amawa su ne suke wannan minhum a cikinsu hazon wani shibun sun da minhuma daga cikinsu akwai rabo da hazi da rabo walakin sai dai kattazawala wannan suna gushewa hata ne muhibbata ne wannan masoya guda biyu suna gushewa bizawa da sababihima wato in ba ladan ba za ka so in ba ladan ba za ka ji Allah ba ba za ka so Allah ba in ba ni'imar Allah ba za ka bi shi gaskiya ne da yawa haka ne wa ma qism salis nauku masabbabuhuma sabitun son Allah na mataki na ganin kamalansa ko jamalansa sabitun tabbacice ne wahuwa ma alaihi rabbuna shine abinda mutum abinda ubangiji ke kai min awsafil kamali wal azamati wal jamali kaso kaso Allah saboda kamala kaso Allah saboda buwa kaso Allah saboda jamala wazi wainan ne shigar da auliyai kananan waliyai walakin sai dai la tulhaq martabatu rabi'a ba riskan martaba na hudu illa an dauru lianna al maratib rabi'a su sifa na hudu mujarratun an al asbabi suna son Allah ne ba dan wani abu a dan cancanta ba dan ala'i ni'amai sabu a duk wannan a suna son Allah ne don ya cancanta wannan kuwa na sha bugan misali wallahi masallala wannan ɗana ne yana yaranta zan iya cewa je ka kashe mun kwai misali tun nan na bakin naka sun kwai ko jika sun kwai maza-maza zan baka naira kwai din guda biyu ko guda ku misali kawai zai je su don a ba shi neran don shi kuma neran za ta yi wani amfani lissawa biyu ne ana nan ana nan a matsayin sa hakan sai ya wuri ya wuri sai na kira shi na ce muji je ka ka siyo mu kaza ka yi sauri zan baka naira zan baka naira naira naira ɗari shi ne dai da Allah in ya je abin da zai tambaye kansa baba yana ganin har yanzu ni yaro ne ya kamata ya tambi kansa ko bai kamata ba ya kamata in yana da hankali ya tambayi kansa wai har yanzu baba yana gani na a yaro ne wanda misali shi zai iya siyo kazan ya bani ma amma kuma na aikan shi ce zan ba shi lada don yi sauri inda akwai hankali akwai wannan kallon to shi kenan in aka baka shin lokacin da yake aikan kana yaran nan ba kai ba ne lokacin da kuma ka kai labul ɗin kana da mata na aike ka ka siyo mu kazan ba ka naira ɗari ba kai ba ne me yasa kake jayayya da ba kai ba me yasa a yanzu kake jayayya kuma kai ne da ba kai ba ashe yaranta ne yake sa ka bi Allah don a baka aljanna ko a baka lada in ka kai na Allah kana yi wa Allah aiki ne don ya cancanta ka gane ni babansa ne ba zai karbi kudin sai dai ya yi don ya ce ai kai ne uba na fa misali haka abin ya kamata to haka duniya take tafiya haka kuma abubuwa suke gudana wanda bai gane ba to sunan shi sun mumbukun umumin fahim layar juna Allah ya kiyaye amma ma batun lissafin malumatun ok ashe na yi nisa ولكن لا تلق مرتبة الرابعة لأن, لأن المرتبة الرابعة مرتبة نهدو mujarratu an al-asbab ba shi da dalili wal ilal ba da illa wal usaf ba da sifa wazi wannan la takuna ba wanda yake kasance illa liman fatiha alai sai wanda Allah ya gane da shi matsayin Allah sai wanda Allah ya gane da shi matsayin iyayensa wa rafa alaihi hijabu aka cire masa ya gane hankali ya gane kenan ya gane in ba dan dukununu ba ne kana tun kana yaro ana aikanka ana baka kuɗi kai girma ka yaure a aike ka baka kuɗi ai dan dukununu sahibul hijabi ne ai bai fahimci waye ubansa ko ya fahimta shi kenan to kaga shi izaran fa'anahu hijabu in aka ɗauke masa hijabi washe da asarar asma'i ya gane ya san wasu fatolon wahibu wal haƙaƙuwar kamala ce ya cancanta ƙala radiyallahu anhu shauci ya ne fada wasu hadisi a hadisi dalilin martabatul ula wa saniya akwai dalilin martaba na farko da na biyu ƙala sallallahu alaihi wasallam manzala ce uhibu la ku so Allah lima yi guzi ku bi min ni'amihi kun gane uhibbullah aya an bayar ku so Allah bi na ku masa aiki don ya biya ku da lada don biya ku bi ni'amai lima yi guzi ku da abin da zai muku sakamako bihi min ni'amai wahibuni ku so ni ni lubbillah saboda son Allah. Wannan ku so da wayi bu ahli baiti ku so mu abuta gidana saboda ni. In ji manzo Allah. Wa qad raiga taladawiya raiga sai ta ce uhibbuka hubbaini hubbul hawa. Ina son ka so guda biyu. Hubbul hawa ya ta cire wancan na na matakin farko son sawabu son ala wa ni'amawu an cire wannan amma wuhubun liyanaka ahalar lizaka ina son ka dan ka cancanta ina son ka uhubbuka hubaini hubbul hawa uhubun annaka liyanaka ahalar lizaka ka cancanta su ka saboda ka yana son ka dan cancanta isharatul martabta rabi'a salisa wa rabi'a shine ishara zuwa ga martaba na biyar na hudu da na uku sun makala rajiyallahu wannan sai shautu ya ne ce wa mahabbatu sadiqa soyayya ta gaskiya hiya lati turasul girati lisahiya shine wanda yake gadarwa kishi ga mabucinta ila li shibli an faɗa wa imam shibli imam shibli shine wani wali ya faɗa ya ce da Allah shi shibli ƙudubi ne na zamani ƙudubi ne na zamani amma mutum ne ne da shi mutum ɗaya ne sallah mamar shi kuma shibli shi ne hadimin hallajul mansuri shi ne ya fita zai tafi aikin haji yana tafiya sai aka kama shi aka ce barawo ne aka kama sai da aka gama aikin hajji ana dawowa sai aka ce an yi bincike an gane ba barawo ne aka sallame shi wani shekara ya fito zai tafi aikin haji sai ka ce shebli na ka fuskanta ya ce to mu dai mun yi nufin zuwa aikin haji ba mu sani ba wannan karin kuma ko kai na ta jefa mu ko a ce barawo ne ko a canza masa suna shine wani wali ke cewa da Allah bai yi jahannamu ba ko saboda wani suka cuci shibli Allah zai wanda suka cuce shi ko saboda su Allah zai saboda ba za a gane ba dai ana bayanin irin wannan sai wai to abun abun ba maki wai mala ibrahim magari yake cewa to in ya zo zai fada ya ce sai in ka zo ka yi magana sai ka rasa kai kana magana da daidai level ɗin ka wani suke neman fahimta ili a yanzu wanda ake magana da su ana yi magana da su ne wanda suke fahimtar abin da ake ba su tun da duniyar ta zama ɗakin rana ta zama rana to kowa zai ji to in ya ji kowa ya yi shiru mana level ɗinsa wanda yake da matakai kowa ya ɗauki abin da zai gane da za zama lafiya lau suka jahilu lasaliman nasu da mutane da jahilai sun yi shiru to da mutane sun tsira to wai a dole sai ka dawo ka yi magana kuma ni na magana ne a kujerun wanda a tsakaninmu da su suna fahimtar abin da nake magana ƙari ne akan ƙaruwansu a ilimi sai kuma dole in koma nan dinga karanta da firamare ya haka zai faru kuma wannan bai wata Allah yadda dai alherin da ya zo cikin bangaren waya sharin irinsa ya zo ba wani wanda ya wani kankan suke tafiya duk gidan da alherin waya ya shiga to sharin kawai na ciki to mu kuma muna watsa gwargwadon abin da muka sani ne namu don menene za mu ya ce aiman hajaru wanda bai iya ji ba ya toshi kunnensa ko ya yi tambaya masa bayanin ga yadda abubuwa suke shi kenan Allah ke Allah ke wayan cewa imam shibli mata tastar yiwu yaushe za ka huta ƙala ce izalam nuwalihi zakir gari in wani bai jibinci zikirinsa ba in ba ni ba a ce ba izalam nuwalihi zakiran gari in wani bai jibanci zikirinsa kamar ni ba ƙala abu yazidu abu yazidu bustami yana fada hina ƙala lahu lokacin da aka ce masa wahala saltuhul ma'rifata bi me ya hana ka ka tambaye sanin Allah qala ya ce uskut ka shiru girtu alaihi minni an ya'rifu gairi ai na kishin sa ne dan kar Allah dan kar ya san da wani na girtu alaihi minni an ya'rifu gairi na yi kishinsa ne don kar ya san da wani na inu farin da za mu shiga baitotinsa saboda da ganin za mu shiga tauhidul khalil in Allah ya da a nan da mu tsaya mu ga abin da Allah ya mana Allah ya karba Allah ka san da manzala Allah ka sanar da mun manzala Allah ka ɗauke muna bala'i da manzala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wa la khatim lima sabaqa nasir al-laki ala hadi ila sirrik al-mustaqim wa ala hadi ahad qadari qadari lazi salatan tam law la zala wa la abada zamana wa makana madrubatin fi kulli adadin jadid ma fi al-imkan wa hina سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة